والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan rana ta biyu ga watan azumi yau biyu ga watan azumi sannan kuma shine majalisin mu na biyu a wannan majalisi na tafsiri daga wannan masallaci na al-Ahfar a cikin garin Gombe inda har yanzu dai muna cikin suratul baqara yau za mu tashi aya ta 159 a cikin suratul baqara shine fadin Allah madaukakin sarki innal ladina yaktumuna ma anzalna na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala a aya ta 159 a cikin suratul baqara yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati lalle waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar min albayyinati na daga hujjoji an saukar musu da hujjoji dalla dalla sun san su amma sai su ɓoye su ki gaya wa mutane ko kuma su malkwasa su wal huda da kuma shari'a Allah ya baka shari'a ka gane shari'ar kuma ka ɓoye a lokacin da ake bukata a isar da ita min ba ma bayyana mu bayan mun bayyana musu ita linnati su ɓoye ta ga mutane fil kitabi a cikin littafi min ba ma bayyana mu linnati bayan mun bayyana ta ga mutane fil kitabi a cikin littafi ulaika yal'anuhum Allah wayannan su ne wanda Allah ya tsine musu wa yal'anuhum la'inun dukkan masu tsinuwa ma sun tsine musu ga wanda zai san gaskiya ya ɓoye ga wanda Allah zai faɗakar da shi abu ya ɓoye wannan tsinan ne Allah ne kuma ya tsine masa sannan kuma dukkan masu tsinuwa sun tsine masa za mu zo mu ga suwa ne masu tsinuwa to kun san rahama ta ubangiji fadi ne da ita ubangiji a koyaushe dan kana cikin kuskure ba shi yake nufin haka ubangijin yake so ba ubangiji so yake ganga ka dawo kan dadai duk wurin da kaga mai kuskure ana faɗan kuskurensa to ubangiji sai ka ji ya ce illal ladina tabu sai dai wayanda suka tuba ana saboda fadin rahamar Allah illa ladina tabu sai wanda suka tuba wa aslahu suka gyara abin da suka yi na boyewan za mu zo mu tattauna akai wa bayyanu suka bayyana abin da suka boye kisa duk abin da kai na kuskure in kana so a tuba maka to ka dawo gyara shi sharadi na tuba bayan ka tuba to kuma abin da ka bata ka je ka gyara bayan ka tuba ka gyara ka gyara abin da ka bata illa ladina tabu sai wanda suka tuba wa aslahu suka gyara wa bayyana suka bayyana abin da suka koyi wa ulaika tubu alaihim ubangiji wayannan tuban ka tuban su kun ga sharrin da aka tara a wannan ayan wa ana tawwabur rahim dan ma a nuna maka tuban lallai ga ta nan sai ce domin ni ne mai yawan karban tuba kuma mai rahama an hada maka za ka bi tuban kuma za a maka rahama eh mutum ne sai ya yafe maka kuma ya ɗauko miliyan biyu ya baka ba shi kenan ban hada da rahama ka ga mu a duniya tuban kawai ke nema wa da kamin laifiya to na yafe a samu ma a yafe shi ne babban abin da muke nema in an yafin kai da kai da ka yafe din yana jira ne inda wani abu baka dan jeho masa ka dan bashi dan wa abin nan ko ba haka bane amma shi ubangiji ya yafe maka kuma ya baka yana son tuba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ubangiji yana son mai tuba karku karku manta wannan aya tana magana kan yahudu ne da nasara fa shaidu ke na waɗanda suka fi kowa ɓarna a duniya wanda shaidan ma tsara musu yake amma ku ga ɓarnar da suke ɓarnar da ta fi komai kuma shine ka shiga hakkin Allah ka taɓa sabon ubangiji sabon ubangiji amma ubangiji duk da girman abin da za su yi yace lallazi na tabu wa aslahu wa bayyana ulaika tubu alaihim wa ala tawwabur rahim imam al-baghawi imam al-baghawi ba mun yi maganar sa jiya ba mun faɗi ka'idoji a cikin littafin sa malamin ne littafin imam al-baghawi a'a malam salisu imam al-baghawi littafin sa malam nuhu eh a tafsirin sa tafsirin baghawi tafsirin baghawi ya sunan tafsir da gajiya mun yi maganar sa ba alimin ne sai da na fara za ku tsara su to a rike saboda na karanta su je kuma akan haka nake so muke tafiya akan haka muke nake so muke tafiya tafsirul qasimi fa tafsirul qasimi fa mahasin mahasin ta awi imam al-bukhari a cikin ma'alimut tanzil yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna lalle wa'ida suka koyi abin da muka saukar min albayyinati daga hujjoji wal huda da shari'a min ba ma bayyana hu lillahi ba mun bayyana wasu ga mutane fil kitabi a cikin littafi imam buga yake cewa nazala fi ulama al yahud wannan ta sauko ne game da malaman yahudawa katamu sifata muhammadin sallallahu alaihi wasallam sun boye sifar annabi sun kiso fada gashi sun santa min ba ba bayyana wa lillahi fil kitabi suna sane da ita a cikin at-taura suna sane da ita a cikin linjila wa ayatul rajm da kuma ayata ar-rajm abin da ya faru tsakanin abin nan bayhude da wane ne aka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san da aya amma suka boye wa ghayraha da wa ghayruhuma da makamancin sa min al-ahkam allati kanat fi at-taura da daga manya-manyan hukunce-hukunce da suka zo a cikin at-taura sune innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati da kuma dukkan wanda ya dau hanyar su Allah ya sanar da kai ka zo ka karkata ka karkatar ana buƙatar ka karantar da mutane ka ki karantarwa ka koyi Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah wa'annan sune wanda Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inuna sannan masu tsinuwa su masu tsine musu yal'anuhum la'inun masu tsinuwa za mu tsine musu ay yas'aluna Allah an yal'anahum su ne za su roki Allah a farfajiyar kiyama sai Allah ka tsine waɗanda suka boye abu wa yaquluna Allahumma al'anhum sai Allah ka tsine musu malaman tafsiri suka yi sabani man man haula'i al-la'inin man haula'i al-la'inun su wane ne waɗannan al-la'inun ibnu abbas yake cewa la'anuhum la'inun kowanne mai tsina zai tsina musu shine jami'ul khalaiq dukkan halitta illa al-jinn wal ins illa al-jinn wal insa banda mutum da aljani amma duk wani abu da Allah ya halitta har fankan nan sai ta tsine musu kasa da yake cewa humul mala'ika Allah ya su ne mala'iku aka yake cewa al-jinn wal insu mutane da aljanu to ka hada dukkan fasaran kuma fa ka hada waɗannan guda ukun duka kaga aljinnu wal insu wal kala'i wa min wal mala'ika kamar za mu samu wata aya la'anahumullahu wal mala'ika wan nas ajma'in to kaga duk maganganun da suka yi bari mu dauko maganar Hassan al-Basri yake ta jami'u ibadillahi wannan fasara ce mai kyau dukkan bayan Allah shi da za su tsine musu ibn mas'ud ابن مسعود الله مثلا ما كتمال تلعن اثنان من المسلمين الا رجعت تلك اللعنه على اليهود والنصارى كوجي magana sa yace duk mutum biyu da za su tsine wa juna to tsinuwan da suka yi wa junan sai an dauke ta ko da za ta fada kan wayannan guda biyu to sai an dauke ta an kai ta kan yahudu da nasara saboda sharrin su alladheena katamu amra muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sifatu wa sifatuhu wanda suka boye al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sifa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujahid yake cewa Allah inuna al-baha'im sune dabbobi za su tsinewa masu sabo na banu adam duk lokacin da barku ji magana mujahid din nan mujahid yake cewa Allah inuna din nan sune dabbobi za su tsine wa dukkan masu sako na 'yan adam da suka yi sako har suka jawo aka kiyo ruwan sama la ilaha illallah duk irin saban sako da zaka ji an ce sako kaza yana hada ruwan sama sako kaza yana jawo bala'i sako kaza yana kaza in kana ciki to dabbobi lokacin da aka rasa ruwa suka dan shiga damuwa aka shiga matsala to za su yi ta tsinewa masu irin sakon nan da suka jawo ubangiji yayi mun gane ko illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba min al-kufri suka tuba da kafircin su wa aslahu suka musulunta suka gyara ayyukansu tsakaninsu da tsakanin ubangijinsu wa bayyanu ma katamu suka bayyana kuma abin da suka ɓoye wani ke cewa duk abin da kai na saƙo in na haƙƙi ne sai ka ga sanda ka mutu ba in mai ilimi ne ɓoye abu sai ya bayyana idan wani ne ka ci mutuncinsa to ba a tuba sai ka mayar masa da haƙƙinsa na cewa na zage ka na ci mutuncinka sannan a ce tuban ka ta yi domin an ce wa bayyana sai ka bayyana faulaika tubu alaihim yace to waɗannan ne zan karbi tuban su ai a tajawazu anhum sune zan yafe musu wa aqbalu tawbata mun karbi tuban su wa ana tawwabur rahim ni ne mai yawan karban tuba ai arja'u bi qulubi ibadi al-munsarifa anni ilayya ni ne wanda zan dawo da zuciyar bayi wanda ta ta nisanta da ni sai in dawo da ita sai in saka ta cikin wankakkun zuciya arrahimu bihim ba da ibalihim alayya sannan kuma da musu rahama bayan sun dawo zuwa gare ni tunda sun dawo zuwa gare ni wannan aya tana nuna mana girman Allah ya baka ilimi ka ki zuwa kana karantarwa ka koyi ilimi ka sani kuma ka ki sanar da mutane ka ki karantar da al'umma girman sabonsa wannan aya tana nuna mana tuba cikin sharɗan ta shine sai an abin da ka sa abin da yasa aka ce ka an tsine maka ko ka shiga sabo ko ka shiga kaza sai ka mayar da shi in haƙƙin wani ka taba sai ka mayar masa in mutuncin wani kai sai ka mayar masa mun tattauna a wancan shekara din karkashin wasu ayoyi na maganar tuba muka faɗi sharuɗan tuba da wanda akwai tuban da ba za ka iya zuwa ka gaya mutum ba akwai laifin da ba za ka iya karanta masa laifin ba tunda musulunci yana yana toshe kofar gaba ne kullum musulunci so yake ga soyayya tana karuwa shi yasa aka halatta mana ƙarya a lokacin sulhu tsakanin bayin Allah aka halatta mana farar ƙarya a lokacin da ka san zaka saka farin ciki da kauna tsakanin mutum biyu wani zai ce wace ce farar ƙarya ha kawai ka haɗu da wani abokin ka ka san akwai dan tsaba tsakaninsu da wani ta ni fa na da shi yana tambayan ka yana kai ya ka da alkhairi akan ka da yawa kuma ƙarya kake wannan yana sa yana kana ƙara to al'umma tana so ake samun ƙara ƙauna ba so take ake ƙara gaba ba shi sa babu makiyinka a duniya irin wanda za a yi gulman ka a wani guri ya dauko zai na gaya maka ba makiyinka me amfani me za ta maka me za ta maka ba an yi ba to ta wuce kai ne za ka min ita wannan gulman ka da yayi wata kila akan kuskure yayi ya yi kuskure ya yi da yi ta shi ma yana cikin tashin hankali da damuwa wataƙila wanda ya maka gulma ya ci mutuncin kan nan yana da ayyuka sama da ɗari biyar a kanka yanzu ƙwaya ɗaya za a kawo maka ya rusa wancan abu ka sa ka kwana da shi kana abin nan to musulunci kullum so yake ake ƙara ƙaunar juna ba so yake ake ƙara hargitsewa ba la'alla wanda ya maka wannan kuskure kuskure yayi yana cikin nadama ba abin da yayi kuma an ɗauko an zo an gaya maka to wannan tana nuna mana muhimmancin abin da Allah ya sanar da kai gaje kai ta aiki a kansa kai ta karantarwa ba wanda yake samun kwanciyar hankali a zuciya sai mai karantarwa kana ba mutane ilimi kana jin nutsuwa ba ma lokacin da ka fi jin daɗi sai lokacin da ka yi ƙoƙarin wanke zuciyarka iya abin da za ka iya ka isar da saƙon kuma ka ga ana aiki da saƙon wala akwai jin daɗi sosai da sosai kuma wallahi tallahi mutane suna shirin su ji kalmar Allah ne su garba mutane nema suke kuma al'umma babu lalatacce sai dai wanda baka jawo shi ka nuna masa hanyar shari'a babu shi in dai zaka bi shi a hanyar da ake zaka samu abun mamaki zaka ga abun mamaki Allah ya mutane na albarka ka san su ne ina mutane na ne ka ina ne biyu a nan ko ba ka zuwa ne kam eh ba ga kone ba dan tsaye dan min haka bana ya yi daidai ɓoye ilimi mummunan al'amari ne abu hurera Allah ya ƙara masa yadda abu hurera Allah ya yadda da shi a hadisin da imam bukhari ya rawaito shi hadisi na 118 shi abu huraira galibin kasan irin su shekul islam bin taymiya yan baya baya nan a zamanin su shekul islam bin taymiya duk abin da za a yi magana sai ka je ce imam bukhari ya faɗa abu kaza ya faɗa muslim ya kawo ta an kawo ta a kaza shine ra'ayin imam ahmad shine ra'ayin ahmad abin nan imam malik shine ra'ayin shafi'iyya amma wanda ya inganci shine kaza saboda hadisi kaza wa'ancan sun kafa hadisi da da'ifi wancan shi haka Allah ya ba su ya tsaya ya sha wahala to irin su abu huraira kuma zamanin manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam shi abu huraira duk sanda za a ga ana magana sai a ku saurara na ji annabi ya ce kaza akan masalan da nake faɗa sai ana rigima sai ta kai ku yi shiru ga yadda abin take mutane an raka fara surutu aksara aksara abu huraira inna nasa yaquluna aksara abu huraira mutane suna cewa abu huraira yana yawaita kawo hadisai kai musa yana yawaitawa har ya zo kunnan abu huraira har ma ta zo gurin sa da kansa yake cewa innan nasa kanu yaqulu mutane sun kasance suna cewa akthara abu huraira abu huraira yana yawaita kawo hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to bar ku sani kar ku dauka ni in yi ta karanta muku hadisin in zo in yi ta karantawa din burgewa ne ya sa nake karantawa wallahi ba burgewa ba ne isar da sakon Allah ne yake sa nake karanta muku ba dan isar da sakon Allah ba da ba zan zo ne ta wannan abun ba yake cewa laula ayatun fi kitabillah wannan hadisin yana bukhari ba dan wata aya guda ɗaya ba a cikin qur'ani ma haddathu ahadan bi shay'in abadan wala da zan yi karanta muku wannan hadisin ba da ne in ji in je in ta aiki da shi ni kadai yace amma duk wanda ya ji karatu ya iya ya zama bala'i a gare shi in bai karantar da mutane ba yace ba dan aya guda ɗaya a Qur'ani ba ba har kuna tunani na yau kawo hadisi daga annabi ba to ba dan wannan ayar ba da ba zan ma sha wahala ita ba ba zan je ne ta aiki da ita summa tala hadhihi al-aya Abu Hurairah sai karanta musu wannan ayar innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda lalle wanda suka boye abin da Allah ya bayyana na daga hujjoji da shari'a min ba'di ba bayyana hu lillahi fil kitabi bayan mun bayyana wa mutane fil kitabi kai ka sani ulaika la'anahumullah wa nan sinan nune wa la'anahumul la'inun idan hore ce ba da wannan aya ba da bazan shawa alani ta ba ku hadisi ba ya karanta wannan aya ne to sai ce ku saurara ku gane me yasa Abu Huraira ya zama shakundum a hadisan Annabi sai yake cewa inna ikhwanana min al-muhajirin kana yashghaluhum as-saq ɗan uwanmu ɗan makka da suka yi hijira suka dawo madina neman kuɗin abin da za su rike mutuncinsu a kasuwa su tafi kasuwanci ya shagaltar da su ba ka zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ikhwanana min al-ansari mu kusa kuma yan madina din da muka zo muka same su a madina kana yashghaluhum al-amalu fi amwalihim su kuma kula da dukiyarsu ta shagaltar da su wa inna aba huraira amma abu huraira da kuke magana a kansa kana yalzamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kullum yana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bishara'i baɓanihi ya haƙura da ƙosun cikinsa radiyallahu anhu bawan Allah ya ya yadda ya sha wahala kisa malamai Allah ya musu albarka duk malamin da yana zama yana ta karanta ba ka san wace irin yunwa ya sha har ya iso wannan level din ba wahala sosai yace to abu hore da haƙura ya da yunwan cikinsa abu hore da fa an taɓa samun sa fa ya fadi ya kasa tashi ya dan tallaba ya dan ɗauko dutse dan ya matsa hanjin ya zama hanjin kare ke ƙugi kofi ɗaya za su yi tiridin da su ci abinci ba a sabu suffa kwana uku ba ci abinci ba a zo da kofi ɗaya na nono kowa da da idonsa haka ba za su yi roƙo ba la yasu alunan nasa ilhafan haka Allah ya faɗa ya sabu jahilu agniya abin ta'affufi wasu malaman tafsiri suka ce ahlus suffa ake nufi la yasalu dan nasu ilhaqa ba sa roƙon mutane ko sofa ne in kaga dama ka san su ƴan kwanan masallaci ne da bautan Allah da zama da karkashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tunanin ka dace a tafi ya dace a taimake shi ka kawo wannan wani abu ne daban amma su ba za su roke ka ba an kawo nono din za a sha kuma a lokacin kuma su waɗanda suke ba sa kwanan masallacin suna da abinci a gida kuma suka zuba ido su ma suna so suka ce ya manzo Allah wayannan fa so suke abinda aka mana kai ma sai ka sai ce ku yi hakuri kowa zai sha annabi ya sha sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ka sha sai da aka dagayo da kofin ba a shanye ba kuma kowa ya koshi sallallahu alaihi wasallam ta zuwa ne da cikin su yake cewa ku sani shi Abu Huraira ya haduru ma la yahdurun yana halatta majalisar annabi lokacin da ba ka halatta wa yahfazu ma la yahfazun yana haddace abin da ba ka haddacewa sai sa Abu Huraira musu bincike yake ba da waɗannan hadisai ne a wata riwaya abu hurairah sai yake cewa laula ayatani ba dan ayoyi guda biyu a cikin qur'ani ba da ba zan ba ku hadisi ba ɗaya daga cikin an shine innal ladina yaktumuna wannan da muka karanta ta biyu kuma ali ibn al-arama wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nas na'am na'am wa in akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون آية تفرقوا إذا تقولت مكانت آية تبيو وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كتنا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم lokacin da muka ɗauki alkawarin yahudun nasara la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna ku bayyana at-taura da injila da mutane kar ku boye fa labaduhu wara'a zuhurum suka jefar da ita a bayan su wanda rabu ne samanin kalila suka sai da ita da ɗan kuɗi ƙanƙani ulaikan mustaru bi samanin kalila ta bi sama ya sharun Allah wadare da abin da suka saya suka farfa da fansan ayoyin Allah da ɗan abu ƙanƙani Allah wadare da abin da suka yi to ko yaushe ne sai ka bayyana abin da Allah ya sanar da kai in an bukata na'am tambaya nake ne ko yaushe ne abin da Allah ya sanar da kai aka tambaya za ka bayyana? Yanzu misali a hall na exams, malamin Islamic studies, malamin Islamic studies sai ya rubuto question ɗinsa guda biyar. Question number one, ina hukuncin wanda ya manta karatun fatiha a raka'ar farko. Wannan ba exam bane? Ana jira ya cika, dash dash dash dash. Question number two, nawa ne nisabin zakka na dabbobi? Dash dash dash dash. Question number three, idan mace tana al'ada, al'adanta ya ɗauke kafin a yi sallah kaza ko kuma jininta ya ɗauke a lokaci kaza wata sallah da wata sallah za ta biya dash dash dash dash dash kai a matsayinka na supervisor kana cikin hall sai wani kai baka san ba ka san kusan paper ka san me akan kusan paper sai wani ya ɗaga hannu ya ce salamu alaikum ma hukumu sai tambaye ka ina hukuncin wanda aka yi kaza shi yanzu bai ce ka bashi amsa ba amma a cikin wan ne sai tambaye ka ina hukuncin abu kaza alhali yana exam kuma ka san akwai kusa da ajiyar ɗinsa ya halatta ka ba ka ba ka yi fatawa don karka zama innal ladina yaktumuna ma anzalna ya halatta ko bai halatta ba barista a baristanci exam to bari ku ji labari ba muna tafsiri muna ce muku Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti ba Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a jami'ar musulunci ta Madina duk da cewa ma ɗalibin sai ce ba a jami'ar musulunci ta Madina bane a Riyadh ne in aka zo ta in ya zo invigilating a a course na fiqh kun san ɗalibi duk inda yake a duniya ɗalibi ɗalibi ne shirman nan da yaran kan nan sai ya yi shi da kuma tsiya kawai sai su daga hannu shek muhammadu aminu shankidi da cijo babban malami ga su sun fita a yaron tambayin ba sai a tambaye su ya shek ma za ta kone fi tafsiri kawai lillahi tabaraka wa ta'ala wai ka taɓa Allah mai ta ƙallabi na utun kitaba la tubayyinun na hulun nasi sai ya ce ikhtalafa aqwalul mufassirin salafatu aqwal alqawl al-awwal yazhuha kawai ya ce sai ya bada fatawa aka zo aka same shi aka ce malam in sun ma tambaya akan kushin kushin ne fa na exam yace a wannan ku kuka sani ni zuciyata mai kyau ne rudewa ya bai sani bai min tambaya da maka fatawa aka ɗauko ƙarar da aka kawo shi wajen Sheikh Ibn Bas Ibn Bas ya ce Sheikh Amin ishi mushkila ci kanki yaya kake haka sai ce ya Sheikh inna mutum ya ci muna ma an zalla min zubar gidaɗi wai wani min ba a ba bai janna wani nasi ulaika yal'anahum Allah kaifa aqtumu al-ilm wa hum yasalunani an al-fajr wa yasalunani an da za a ce da boye aka yi na ɗaya aka yi na biyu sai aka ce to daga yau Sheikh Muhammadu Aminu Shankiti a daina sa shi invigilating an soke. To na kawo muku wannan kissan, na kawo muku wannan kissa din. Ina so. Na san kissan nan sama da shekara goma. Amma yau da na zo karkashin ayan nan sai na ce bari in bincike akan ingancinta. Za ku yi abin mamaki. Jikansa Sheikh Muhammadu Muhtar Shankiti ya ce na yi masa magana akan haka ya ban amsa ya ce kai rabu da ya ce ya ce yanzu kana nufin examen practice ya halatta ce lalala ba ni ba da cewa examen practice ya halatta ya ce na ce a daina sa ne invigilated na ce a daina sa ne aka yi ta yi su kuma ɗaliban suna da tsiya sai Allah ya suka yi tambaya ne kuma na samu kofa na yi na yi biyu aka hana ni inbilisilashin shi kenan na yi tauriya na masu duke wani na samu na gudu wannan shi ne abin da muhammadu muktar shekedi ya faɗa a shek mansur samari a shek mansur samari ya ce ya tattauna tare da wasu daga cikin 'ya'yan shek sannan shi shek muhammadu aminu shankete ya ce a riyaf ne sai da ya nasanta ma voice ɗinsa ne ma wa shek mansur samari haka yace lalle ya tabbata hakan daga shek muhammadu aminu shanketi ya yi irin wannan saboda tsoron inna lalle da yaktin muna shek usman khamis yace ya san wannan kissa amma ya binciki wasu daga cikin ƴaƴan malam sun ƙaryata wannan abun shek usman khamis to kaga mutum biyu sun nuna abun ya tabbata mutum ɗaya ya nuna abun bai tabbata ba al-muhim tabbatinta yana nuna girman wannan aya ɗin yana nuna girman aya ɗin ka zata ka supervisor supervisor amma yana tsoro kar a masa tambaya wata da gaske ɗalibin nan shi fa neman ilimin yake ba magana a bashi ya amsa ba ne ai ko shek mu kuma muna gaya maka da gaske yana neman a bashi amsa ne ya amsa ɗalibi ta Allah ubangiji ya bani tawfiki abu hurairah Allah ya masa yadda a cikin hadisin da Abu Dawud ya rawaito yake cewa man su'ila an ilmi duk wanda aka tambaye shi yawa sun Muhammad Aminu Shanketi Muhammad Bukhari Shanketi bayan ya karanta innal ladina yaktumuna sai ya ce kuma shi ya karanta masa wannan hadisin yace fa man su'ila man su'ila an ilmi duk wanda aka tambaye shi game da wani ilimi fa katamahu ya boye aljamahu Allah bil jamin bin nar yawm bin nar yawm al qiyamah Allah zai saka masa linzami na wutar jahannama ran tashin al qiyamah ya ce faɗi wannan hadisi ne ya ce musa amma dama ba ya san harkar supervision din nan da wasu ayyuka manya-manya a ka'idar ta university a ce babban shehin malami a ce sai ya shiga ya yi invigilating to kuma a ka'idar aiki kuma tun da an faɗan kuma sai ya je din kuma an sa wasu ayyuka da suka fi wannan muhimmanci a sa wasu masu kula shi a bar shi a can ya ce kawai shi da ya haka kawai sai zauna kai kafa da wanza yana suna suna invigilating tun da aikinsa karantarwa ne sai ya zauna ya ta cewa to kuna jarabawa ko kuna tambaya ku yi sai su tambaye shi ya ce mai hukuncin kaza mai ba da amsa a cikin tambayar sai a hada masa ta exam ya ce ya sani ta exam ne ma duk su yi mai ne ci abin da ina ruwansa shi a samu a cire shi kudin daga infinited din ya zai iya gane cewa zuciyar su lalle ta exam yake nufi Allah ya gafarta masa manya manyan hukum abin nan fa'idodi za mu samu a wannan aya ne haramcin koyi ilimi musamman fadin hadith annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya koyi ilimi Allah zai saka masa linzami na linzamin wutar jahannama ran tashin alkiyama sharaɗi ne ga tuban wanda ya tuba mun gane ko a cikin zalunci ne da jahilcinsa ya je ya gyara abin da ya bata in ka ɓoye wani ilimi ka bayyana shi in ka ci mutuncin wani a temple to ka koma temple ɗin ka ce ƙarya kake mutumin kirki ne shi sai ka koma ka wanke shi shi isa a harkar shiga haƙƙin mutane ake cewa ka yi addu'a ka riga wanda ka cuta mutuwa wanda ka cuce shi kai addu'a ya zama kai za ka riga shi mutuwa kun gane maganar nan wanda ka cuce shi kai addu'a ka riga shi mutuwa domin galibi wanda ya mutu ana jin tausayin sa ai in ka mutu za a ce "Eh, wallahi wanda ya cuce ni ya mun kaza ya mun kaza Allah ya yafe masa na yafe masa ba amma in kai kuskure kai ka cuci mutum ya mutu ba ku yafe wa ba wallahi ko ubanka ne sai kun tashi gaban Allah kun yi misali kuma ko ɗanka da ka aifa ne ka cuce shi ba ku yafi juna ba bai ce ya yafe maka ba har kai kuskure ka bari ya riga ka mutuwa ka ga dai mutuwa ba hannunka bane ko kai kuskure ka bari ya riga ka mutuwa ba ku yafi da juna ba wallahi sai ya tsaya gaban Allah ko da ɗanka ne na cikin ka da ka aifa yasa in ka zalunci mutum ka koma gurin mutanen da ka ci mutuncin su ka ce wani ba haka na san shi ba na yi kuskure abu na uku duk wanda ya mutu ya mutu akan kafircinsa za a jefa shi a wutar jahannama bayan ya mutu kuma zai tabbata a cikinta shi sa aka ce lillahi tabu wa astawa baina qulaika innal ladina yaktum ma anzalna min bayyinati qulaika al-amru la wal amru la'inuna khalidin fiha ne ko oke mun taba khalidin fiha za mu iso kanta wannan ayar kuma tana nuna mana halaccin tsine wa waɗanda suke bayyana sabo wanda suke bayyana sako ya halatta ka tsine musu kamar mashayin giya kamar waɗanda suke saka kayan mata maza ba su kayan mata ko mata ba su saka kayan maza ya halatta ka tsine musu amma karka ayyana ko ko shugabannin wanda duk a labari da aka tattauna da su ake lalata ƙasa da su ake barna a ƙasa ake ɓata ƙasa ya halatta ka tsine musu amma ba tsinuwa ta ɗaiɗaiku ba a ce wani Allah ya tsine masa a'a Allah ya tsine wa masu ɓata mana ƙasa Allah ya tsine wa mashaya giya Allah ya tsine wa masu kaza Allah ya tsine wa masu kaza kai jumla kai ya halatta ku gane bambanci halacci da dacewa halacci amma da halacci ya halatta amma a babin dacewa a ka musu addu'a Allah ya shiryar da su إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
نعم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا للي وين سوى كافر wa matu wa hum kuffarun suka kuma mutu suna halin kafirci ita ce na dan fara taba hukunce hukunce ta baya wa matu wa hum kuffarun suka mutu suna halin kafirci duka wannan ayoyi da suke gaban mu wala suna suna nuna mana fadin rahamar ubangiji ka duba kafiri sharadin sa da aka ce wa matu wa hum kuffarun sai sun mutu suna kafirai ne ulaika alaihim la'anatullah wannan la'antar Allah tana kansu wal mala'ikati da antan mala'iku tana kansu wannasi ajma'ina da dukkan mutane ku rike wannasi ajma'ina din nan khalidina fiha za su tabbata a cikin ta a cikin me a cikin wuta الضمير بينني سياق ما يرجو الى اقرب الى اقرب المذكور اولئك يلعنهم ولعنه اولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين في اللعنه zai zama an gama full stop la yi kafa kwanu la ba da lamu yin daruna za mu zo mu samu bayani wasu ko sai a'a khalidina fil la'ab khalidina fil adabi la yukaffafu anhum al adab wala hum yunzarun suka ce siyaqin gaba ya hada baya ne ko siyaqin baya ya ja na gaba wani za a yi da shi na mu zo mu tattauna khalidina fiha za su tabbata a cikinta la yukaffafu anhum al adab ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzaruna ba za a daga musu kafa ba wa ilahukum ilahun wahidun ubangijin ku shine ubangiji guda ɗaya shi ake bautawa la ilaha illa ko shi kadai yake ba shi abokin tarayya ar-rahman ku duba ba ana maganar kafiri sai aka ce mai rahama ar-rahim mai tausayi dan ya nuna maka ubangiji ma yas'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum in dai kuka bi shi me za ta amfana da Allah azabarsa a kanku me za ta yi imam al-bagawi dai har yanzu muna tare da shi innal ladina kafaru wa matu kuffar malaika alaihim wa alaihim la'natullah wal malaikati ay la'natul malaika da tsinuwar malaiku tana kansu wallahi ajma'ina da dukkan mutane abu aliya yake cewa hada yawmul qiyamah wannan ran tashin da kiyama ne yuqaful kafiru za a tsaye da kafiri fa yal'anuhu Allah sai Allah ya tsine masa ثم يلعنه الملائكة sai mala'iku su tsine masa sun ma yal'anhu nasu sannan mutane su tsine masa to amma nan gurin ku gane sai aka ce ajma'ina annasu ajma annasi ajma'in mutane ma za su zama ajma'in dan Allah ya ce ajma'ina shi ma yana ciki goma ciki yana ciki wannan sai ajma'in shi dinan nan yana cikin jumlan shi ma annasu ajma'in to ta yaya zai tsine wa kansa ta yaya zai tsine wa kansa sai malamai suka ce yal'aru nafsahu fil qiyama zai tsine wa kansa a a ranar tashin kiyama wanda ai qur'ani ma ya tabbatar mana zai tsine wa kansa domin Allah ya ce wa yal'anu ba'dhum ba wa yal'anu ba'dhum ba'dha sashin kuma za su tsine wa sashi to da zai tsine wa kansa wasu ka ce wasu innahum yal'anuna adh-dhalimina wal kafirina wa man yal'anu adh-dhalimina wal kafirina wa huwa minhum faqad la'ana nafsahu sai aka ce duk wani da yake farfajiyar kiyama har azzalimi ma wa'annan da muka faɗa za su Allah ya tsire wa azzalimai Allah ya tsire wa kafirai duk mutanen farfajiyar kiyama kuma sai ya ce Allah ya tsire wa azzalimai sai ya ce Allah ya tsire wa kafirai in shi kafirin ne ya tsire wa kansa ko bai tsire wa kansa ba to shine ya tsine wannan ta ajma'ina shi ma zai tsire wa kansa khalidi na fiha za su zama madawwama ne a cikinta fil la'anati a cikin la'anan za su ta zama aika tsine musu wasu malamai suka ce aikin nari a cikin wuta wanne kuka zaba in ka ɗauka siyaki na baya na gaba yana haɗe da siyaki na baya za ka ce za su ci gaba a cikin la'anta in ka ɗauki siyakin baya haɗu da na gaba za ka ce za su ci gaba da dawwama a cikin wuta wanda za ka ɗauka sai ka ɗauke su duka biyu tun da za su shiga khalidi na fiha madawwama a cikin la'anta da kuma wuta ɗin la yukaffafu anhu al'azab ba za a ɗaga musu kafa ba akan azaba wala hum yunzarun ba za a musu sassauci ba la yumharuna ba za a sassauta musu ba wala yu'ajjaluna ba za a ɗaga musu kafa ba قال أبو العالية لا ينذرون لا ينذرون فيعتذروا ba za ma a saurari su zuwa da uzurin su ba ba a karban uzuri kamar yadda Allah ya faɗa wala yu'zanu lahum fa ya'tazilun ba za ma a ba za a ba su izini ba balle su nemi izini balle su nemi uzuri sai Allah ya jawo ilahum ilahun wahid ubangijin ku ubangiji guda ɗaya ne la ilaha illa huwa rahmanur rahim shi kadai ne ba shi abokin tarayya shine mai rahama ko mai jin kai sababin saukan wannan ayan da take gaban mu wa ilahukum ilahun wahidun dinna sababin saukanta shine kafiran ƙuraishawa ku rike za mu samu zo inna fi khalqi samawati wal ard za mu zo inna fi khalqi samawati wal ard akwai sababin sauka guda uku a cikin ta tana da alaka da wa ilahukum ilahun wahid in ba a gane nan ba a can din ba zai fito mana da kyau ba sababin saukan ilahukum ilahun wahid kafiran ƙuraishawa suka ce ya muhammad sif lana rabbaka wansubhu sifanta mana ubangijinka kuma ka fito mana da shi dalla dalla sai Allah ya saukar da wa ilahukum ilahun wahidun لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كما يسوقد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنت ما قال يا الله فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الإخلاص إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به Mm.
فأحيا به الأرض بعد موتها Mm.
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر Mm.
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون inna fi khalqi samawati wal ardi lalle a cikin halittar sama da ƙasa lirani inna ala harfi tawkid fi khalqi samawati wal ardi jar wa majrur jar wa majrur khabar muqaddam khabar ne aka gabato da shi khabar inna ya dace je can gaba amma sai aka dawo da shi nan gurin inna fi khalqi samawati wal ardi daya واختلاف الليل والنهار بيو والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أخو وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها هدو وبث فيها من كل دابة أوكي هو أنه هدو وتصريف الرياح وس- وتصريف الرياح بيات والسحاب المسخر بين السماء والأرض شدة لآيات بكنسو نعم الآيات أقوى لآيات لقوم يأكلون لآيات لقوم يأكلون ayoyi ne ga masu hankali yawwa ka kai ne abin nan ai domin wannan eh, fi- abin nan fitar isa mawasa labi mun ce abin nan kabar ne muqaddam so da haka la ayati zai zama na muftada mu'akkar a nan gurin zai zama shine muftada ya zama ismu inna la ayatin wannan lam din ita ce ake ce mata lamul muzahlaqa a wajen masu ilmin nahaw abinda zai zo da wajen ka kuma laya sai ka tafi can baya ya za ka ce inna fi khalqi samawati wal ardi la ayatin liqawmin ya'qilun wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liqawmin ya'qilun wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa la ayatin liqawmin ya'qilun wa ma anzala minas samai min ma'in fa'aya bil ardi ba'da mawtiha ko duka la ayatin la ayatin la ayatin la ayatin an karkasa su an karkasa su kowanne aya ce mai cin gashin kansa bari mu fassara mu ji ta a dunkule lallai a cikin halittar sama da ƙasa waqtilafil layli wan nahar waqtilafil layli wan nahar da sabanin dare da wata eh, da sabanin dare da rana dare ya samu sabani da rana ayoyi ne wal fulku allati tajri fil bahri bima yanfa'u nas shi kwale-kwale da yake gudana a kan ruwa yake amfanar da mutane aya ce ta ubangiji wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in abinda Allah ke saukar da ruwa daga sama aya ce ruwan da ya saukar fa ahya bil arda ba'da mautiha ƙasa ta rayu bayan da ta bushe yanzu ba ƙasar ba bushe take ba nan da wata biyu ana fara ruwa mai yawa zaka ganta ta zama koriya sharko wa basta fiha min kulli dabbatin wa tasrif ar-riyah wa sahab al-musaqqari da kuma jujjuya iska take juyawa wa sahab al-musaqqari da kuma gajimare wanda Allah ya hore shi baina sama'i wa ardi tsakanin sama da ƙasa kuna kallon sa yana watayawansa la ayatin liqawmin yaqilun lalle waɗannan ayoyi ne ga masu hankali amma a wannan ayin kawai Allah ya ce mana ayoyi ne bai bayyana mana ba ya suka yi suka zama ayoyi ana nan ba ai shirya ba mu tafi qur'ani mu je qur'ani ba da an ji fassara ba inna fi khalqi samawati wal ardi lalle halittan sama da ƙasa la ayatin Allah nan ba mu tafi nemo ayoyi mu shiga Qur'ani ya aka yi suka zama ayat khalqu samawati halittan sama da ƙasa nan da Allah ya ce mana ayoyi ne ina ayoyin ya za mu yi mu gane ubangiji baka bayyana mana anan ba a bayyana mana su dai mu fara suratul qaf da kuma na kafir da farkon ta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mm بسم الله الرحمن الرحيم mm قاف القرآن المجيد mm بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم mm فقال الكافرون هذا شيء عجيب sannan ta ayoyin guda biyu ne kafalan yanzuru ila samai أفلم ينظروا
نعم.
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها فجعلناها وما لها من فروج والأرض والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب yanzu a nan cikin suratul qaf an gaya mana ayoyi inna fi khalqis samawati wal ardi iya nan kadai ya akai suka zama da ayati shine Allah ke cewa falam yanzuru ila samai wai ba ku kalli saman bane ku din ma dan ku gane ayatin fawqa kun fawqa hum bu su kalli saman a tana ba su kalli sama tana saman su ba kai fa bare dan hayya ya muka gina ta wa bayyana ha muka adantar da ita da filu da fitilu ko muka saka mata mai tauraro da rana da wata da haske wa ma laha min furujin shin kaga ƙaru a sama tana da wata ƙofa wannan ba ta isa aya ba wal arda to ƙasan kuma ita ma madadnaha muka shimfida ta wa arzayna fiha rawaki muka saka mata ne duwar wasu wal jibala autada dutse ai dama shi kirce ne aka saka wa amdadna fiha min kulli zawjin bahij muka fitar da dangi-dangi na duk wani abu mai kyau da ka sani a bayan kasa sai da aka fitar masa da dangi mata da miji kayan abinci fari da baki da ja da kala nau'ukan abinci kala-kala tafsirin ta wa dukkan da kulli abdin munim wannan abu ne da za ka yi hankali ka kalla ka gane ga mai hankali ne zai gane ayoyi ne alarma mu ƙara koma wata sura ne mu je suratul mulk allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan الذي خلق سبع سماوات طباقا مهم.
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر.
ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا ولقد بمصابيح زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين مهم.
وأعتدنا لهم عذاب السعير Allah ce Allah zai halka saba samawati Allah zai halitta sammai guda bakwai tifaqan daya akan daya daya akan daya jejjere a jejjere ma karatu kan rahmani min tafawul a halittar ubangiji za ka karkata ne za ka kwalmada farji il basara yace kai Allah ya ce sake ma mai da kallonka hal tara min futur kaga inda ta tsage ne can da aka ce maka furuj a can an tambaye ka ko aka tambaye ka eh, tana da wani tana da wani kofa da ka gani wa ma laha min furujin a can baya ko nan kuwa kace hal laha min futur hal tara min futur ka ga wani tsatsagi a sama sun marji il basara karrataini ubangiji ce kai kai ta daga kanka ma kai ta kallo kai ta kallo yan kalbu ne kan basar kallon naka haka zaka dawo da shi kasa khafi'an kallon ka yana makaskanci wa huwa hasirun ba zai ga wani abu na tasgaro a halittar Allah ba dan ka gani ka ce wai Allah ya kaskanta sai dai kallon ka ya dawo makaskanci kai wannan bai zama aya ba alarma har yanzu suratul mulk din dan mata mana gaba ko wanda bin ja'al lakum al-ardha zalulan هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور kaga san ba zai ce wala gad zayyana sama a duniya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin a gaba kenan ko mu muka adantar da saman duniya din muka saka ta zama rujuman lishayatin muka saka mata al-masabi fitilu dole ayoyi ne fitilun nan suka zama abin jifa ga aljanu idan aljani zai tafi mustariq sam mun karanta a can lafiya ko sun tafi safojin maganganun mala'iku wanda Allah ya saukar a jefo su a zubo da su kasa واتنا لهم عذاب السعير نن كما الله هو الذي جعل لكم الارض ذلولا ubangiji ne ya saka muku kasa ta zama mai sauki a kan kaga mutum yana tafiya 200 a mota 150 130 yana juya mota yadda ya ga dama akan kasar ubangiji waye muku wannan abu wannan bai zama aya ba san kuci manakibiya kuna yawo a sassanta duk inda ko ga dama wa kullu rizqi kuna cin arzikin kasar waye muku wannan abu wa ilayhi nushur kuma duk wajen su za ku koma to wannan inna fi khalqis samawati wal ardi yanzu ba mun gan shi ba to waqti la kullu yawmin nahari kuma fa waqti ikhtilafil layli wan nahar anan gurin Allah bai bayyana yadda sabawan dare da rana ya zama aya ba amma a wasu ayoyi na cikin alqur'ani mu koma suratul qasas ala rabba qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarbadan wallahu akbar أرأيتم إن الله أكبر.
جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله الله يأتيكم أكبر.
بضياء afala tasma'un أفلا تسمعون ehe قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله Allahu akbar babu من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه Hmm.
أفلا تبصرون Allahu akbar wa min rahmatihi ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi lalle halittan sama da ƙasa la aya ce wa ikhtilafil layli wan nahari sassabawan dare da rana din nan la aya ce shi ma aya ne ta yaya za ku gane aya ce to da rana da rana mun san amfanin rana dare ma mun san amfanin dare lokacin da kafirai suka kare ta ranar tashin alkiyama amma ya tasaalun anin nabiyil azim ko الذين فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا دعون ساكن من متابة والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار بعد من أنفاني دليل أنا بقى dare mu yi kaza da- sa rana mu yi kaza ko to bari ku ji abin da Allah ya tambaye mu kun araitu ku ban labari in ja'ala Allahu alaikum al-layla sarmadan idan daren Allah ya yi tazarce da shi fa ila yawmin qiyamah har ranar tashin al-qiyama ra- daren ya zama sarmadan tutur babu canji kawai ba tsayawa a ce yanzu nan da shekara bakwai yadda muka ga daren nan ba za a sake yin rana ba man ilahun ghairullah ya fi kun bi tsaya wani Allah ne banda wanda muka sani zai zo mana da haske sai Allah ya sake tambaya afala tasma'un ku ba ku jin ayoyin Allah ne kun yace da yanzu ba ka sake gaya musu ya Muhammad ara'aytum sallallahu alaihi wasallam wai ku bar labari in ja'ala Allah alaikum an-nahara sarmadan da za a saka ranar ita ma ta zama tutur ila yawmin qiyama har zuwa ran tashin qiyama man ilahun ghayrullahi yatikum bi laylin taskununa fihi wa zai zo muku da daren da za ku samu kwanciyar hankali a cikin sa afala tubsirun a ce ba ku ganin ayoyin Allah sai ce wa bi rahmatihi sai ce ai ai rahamarsa ne dan ya nuna maka aya ce ai rahamarsa ne ja'ala lakum al-layla wan nahara ya ba ku dare da rana ikhtilafun layli wan nahari kenan litaskunu fihi ku samu nutsuwa a cikin sa wa litabtagu min fadlihi dan ku nemi falalan sa ku je ku nemo arziki da daddare kuma ku yi bacci wa la'allakum tashkuruna watakil hakan an yi muku ne dan ku gane girman Allah ku gode masa إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأ- فأ- فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات فيما Allah bai gaya mana a nan gurin as-sahab musakkara baina musakkar baina samai wal ardi ba was sahab musakkar baina samai nan ma Allah bai bayyane mana ba amma a cikin suratul a'raf sai Allah ya bayyane mana shi huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran baina yaday rahmati وهو الذي وهو الذي- يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون yanzu Allah subhanahu wa ta'ala zai mana maganar gajimare wasu habil musakhar gajimare nan da aka siyassare masa aka hore shi bayan sama'i wal ardi a tsakanin sama da kasa la ayatin to ya zama magana da ayatin dai shine Allah yake gaya mana suratul araf wa huwa alladhi yursilu riyaha shine fa Allah yake aiko da iska bushran bayna yaday rahmati yana mana albishir in mun ga iska albishir ne daga wajen ubangiji na za a samu ruwan sama hatta idan a kallon sahaban har sai ta tunkuɗo gajimare fitaran mai nauyi bayan sun haɗu waje guda su kuna ne sanadin mai gishi sai ta tura shi zuwa wani gari matacce fa anzalna bihi al-ma'a sai ta saukar da ruwa fa akhadna bihi min kulli thamarati sai kaga a garin mun fitar da dukkan ƴaƴan itace ta hanyar gajimare din nan kazalika nukhrijul mauta kamar haka ma wanda suka mutu za mu tashe su ran kiyama la'allakum tadhakkaruna kufatina a wani da Allah yake cewa alam tar anna Allah yusji sahaban wai ba ku kun manta ne shi ubangijin nan shine wanda yake tunkudo ga jabare sun mai allu bainahu sai ya tattara su guri guda sun mai allu kama sai ya imagine din su fatar wanda ya kan da kurju min khilalihi sai daga ruwan sama yana zuwa ta bangaren gurin da gajimaren ya zo ya rufe gurin wanda ba gajimaren ko ba za ga ruwa ba wannan duka sun zama aya gajimaren sai zama aya sababin saukan wannan aya din akwai maganganu da yawa game da sababin saukan wannan inna fi khalqis samawati wal ardi isma'ilu suddi yake cewa sababin saukanta al-mushrikai ne suka ce zai lana sifa zai lana safa da haban ka canja mana dutsen safa ya zama zinare in kunta sadiqan ayran minka in dai in dai in dai kai gaskiya ne wannan ya zama aya a gare ka safai in ya zama zinare to zai zama wannan aya ce a gare ka fa qala Allah sai Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi ko sai ka wannan ayan har zuwa la ayatu liqawmin ya'qiluna muqatil ibn sulaiman yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi su kafire a cikin garin maka suka ce ijina bi aya ka zo mana da aya iji Allah na safa da haban ka sa dutsen safa ya zama zinare sai aka saukar da wannan aya din har zuwa ƙarshen ƙarshen ta da wasu da cikin malaman tafsiri suka ce lokacin da aka ce ka sifanta mana ubangijinka wa ilahu kuma ilahu wahid da muka yi din nan sai Allah ya saukar da ita sannan kuma aka saukar da inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar ibn jarir at-tabari ganin duka waɗannan sababin saukan akwai maganganu akan su duka sai ya tattara su ya kai su gefe sai yake cewa was-sawabu min al-qawli fi dhalika magana mafi inganci game da sababin saukan wannan aya din annallaha ta'ala أن الله تعالى ذكره نبه عباده على على الدلالة على الدلالة ala wahadaniyatihi kawai Allah ya nuna ya bisa wahadaniyarsa sannan sai yake cewa wa'ancan duk abin da muka faɗa aya ce amma babu wani sababi guda ɗaya ta gane duk wani abu da kake ga zai nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam nan gurin zamu dakata wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh